أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد الفاتح الحاتم وعلى آله حق تدبير الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن شاء الله الأنبياء أكراتم منا أكرمنا ثمن أوكي نقول أكو na karatu ne za a tare da shi mafi shehu da yau insha Allah muna rana ta alhamis ne a ina tsammanin yau uku ne ko yau uku kai a hudu ne ga watan wato safar hijira ke ne a rikta annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da hudu dubbe karatun zani sun tafiya da muna karancin rashin আছে نعم jara ka mun tsaya ranar a karatun mu mun tsaya a karatun mu yana cewa kan min muridin asfaratu bi murshidin da yawa muridi asfaratu ita wannan ziyara ta shirya da shi bi murshidin da mai shiryarwa kadirin masani basirin wanda yake mai basira bil bala'i wanda ya san bala'o'in da ake kauce ma asfaratu islam kuma ya bayi kuma bai gushe ba ko da shi kuma fa alqa alaihi kullatan sai ya jefa a kansa kullatan abun ado yamaniyatan wanda yake na yaman gane kullatin yamaniyatan na yaman ma'ana kamar da muka bayani akwai kayan ado da kinaya da bayan Allah ya ce mun mutanen yaman da su kware wajen ke sira yamaniyatan na yaman ma'ana kyakkyawa kenan mukarrazatan wanda take saƙaƙiya bil fatihi wanda aka da cin nasara wal yumni da albarka wal nasr da kuma nasara bil fatihi da buɗi wal yumni ay wal nasr ay eh wal yumni da albarka wal nasr da nasara alayka biha shobra yake na wore ka da ita ita yin ziyara mutum ya zama mai yawan ziyara a cikin ɗari ɗan ne ɗan ɗari ɗan jariya ne zai samu rabo da yawa bayan ya kyauta ta niyya falkar mu bawo bi sirriya auliya'u sun bayyana sirrin yin ziyara sun ce duk da yin ziyara ne da fatar abubuwa da yawa wa ausu biha kuma sun yi wasu kirita ya sani ya kai ɗan uwa sirri a koye wanda da kuma a sarari fazuru wa ta'addab kayi ziyara fazuru wa ta'addab ba da tasbihi niyyati ta'addab mamlukin ma al malik al kulli yace fazur kayi ziyara wa ta'addab kai kuma yi tadbi cikin ziyaran kan ba da tasbihi niyyati bayan inganta niyya bayan ka inganta niyyar ka yi ziyaran dan Allah to kai ladabi ta'addab mamlukin irin ladabi na bawa ma'al maliki tare da sarki alkuri wanda ya sha'a irin yadda bawa yakan zauna a gaban sarki ya shiru da wata ce da yi ladabi a gaban shehu kan kaje yaransa ko rayu ko mace wala farka fi akaniya baina salikin rabbi wa mazlubi wa hayy wa sabr babu bambanci cikin ziyarar nan cikin hukuncin ziyarar nan baina saliki tsakanin saliki murabbin da kuma wato salikin murakki saliki wanda yake mai neman tarbiyya wa majzubin da majzubi wa hayyin babu bambanci tsakanin ziyaran wali wanda yake raye wajen kabarin da kuma wanda yake cikin kabari wajen zuhudi babu bambanci tsakanin ziyaran ma'abuci wato tsoron Allah a gudun duniya wal ibada da ma'abuci ibada wal kullu minhum kowanne yana da cikin waliyai in mai zuhud ne in mai bautan Allah ne alaihi akan shi ne ziyara mai walakin sai dai dai su shamsu rana bata zamo ba kalbadari kaman wata ma'ana rana ba ta fi wata ba wata ilmi muridin ziyarata muridi ya tsawaita ya ɗauki lokaci shine ta addini bi ziyara ba fi galibin azmani a wani a yawancin zamana to dalilin ƙa'in wannan dalili ne mai yankewa ala adin kuskuri a bisa rashin wato yana gwada wannan muridin bayan riko da gaskiya da shehunsa wajen ihtiyari titin layi kuma yana gwada rashin neman neman ƙarinsa baya neman ƙarin imani tsakaninsa da Allah warju ila al-adyani kuma yana nuni ne cewa wannan ya karkata zuwa ga halitta da mun halittar Allah ne ba Allah ba wa ibadatu nafsihi kuma wannan yana gwada cewa wannan ya damu ne da bautan kansa وعبادة نفسه هو اللي ينعبد هذا من البوتا مكانسا wannan bautan san zuciyar da ke shi ko wanda yake riko ga Allah an san ya yi hada da san zuciya wa hawaha da kuma san sa abin da yake kai abin da ransa karya masa ma'ana yanzu na cikin da baibayin nafsu bi samu imtisali da yankewa gare ta ya koma zuwa ga Allah wa biya imtiyadin mafaki a cikin ziyara akwai ƙarin soyayya yana samun ƙarin soyayya da Allah da manzo Allah da kuma shehi wa illa an ba ba wal murid muridi naqu bi kadir mahabbati muridi fa amfanan da yake samu gurgurin soyayya da shehi da ne gurgurin amfanan wa muwazalati bi sayyi da wayan ziyara zuwa da shehi fa al muridi sadiq ya ya tabbata akan muridi ne gaskiya mirada hadar shehi ya kai kawo wajen fadan shehi ko na da rai ko bai da rai ziyarati domin da biya samun tsarin imani wa istin jari da samun tsarin wato madadi min filulatiha daga kaira da yake farara daga fadar wato daga halarar shehunsa wa istibati min anwariha da kuma samun wato tsasa shine tonan aske daga haka saki da ke fitowa daga fadar shehu wa istinai min samaratiha da kuma tsasan wato dinga samu yana cin itatuwan bishiya na fadar shehunsa wattalaki lima ya rubina da kuma gamuwa da abin da yake gangarowa daga fadar shehunsa min al-ma'arif min sanin Allah da tajalliyat da kuma samun tajalloli duk wannan ilimin ne na halaran Allah da kira tajalli wal asrar da samun surrori wal intifai da da kuma amfanuwa da ita fadar shehunsa wadalika da wannan ne yattalimu da ta'ida hadar da wannan ne yake samun ribar sakamako na halarar shehunsa sadiqin bikare ke gare ki gare yana ne gaskiya cikin hanyar ziki fa'alamu ku sani annal murida lalle muridi la ya taraka bi taqarrubin misli ziyarati muridi baya samu ya hauhawa zuwa ga Allah ko zuwa ga manzon Allah kamar irin mere bautan Allah baya samun kusanci da Allah kamar irin ziyara ya zaka ci az-ziyaratu az-ziyaratu ziyara ƙari ne ma'anarta والخير كل الخير فيها الخير سكن الخير يا قائل في زيارة الله والإيمان كل الإيمان في إيمانه كما سكن أنا وحرم كما مسلم أبو يا قائل قبل سكن ما تمسك ذكر زيارة لأنه علامة الوقوف في السير ومن سيرة الزيارة هنا قد علامة علينا أيوة تبين باوا مريد أنقول عن سيرة الآية بايا كامل قائل na'udhu billahi sai wai muna neman tsari ga ga Allah ya shi ne kamar da tazu ke bayani ita ziyara ana kokari ne a yi ta akwai ziyara kala biyu akwai na ruhi akwai na jiki na ruhi shi ne kuma ya kai da alkaji san baki da karantawa kamar yadda mu muke karantawa a cikin ziyara da ziyarci annabi da ziyarci sabansa da ziyarci mutanen gidan da gaba daya da ziyarci shehu tijani da ziyarci sabansa da ziyarci wahali gogunsa da ziyarci sai da kuka da yin kawunsa da ziyarci sai da kara maka karfi da ziyarci wanda kuma ka ka yake kara maka madadi ka kuma ziyarci duk sabon shehu kaga wannan babu gari ɗaya kenan amma kuna gari ɗaya dole ka dinga ziyarar shehun ko shehun mai gari ɗan ne gaba ɗaya kuke gari ɗaya in kuma ba shi bane shehun da ya baka ɗari ka in ba shi ba in ba shi ne kuke ziyara ɗin ko shehun da yake ya baka ɗari ka ko wanda ya ma tarbiyya ko kuma wanda yake ƙara maka madadi shehun wal hasibur rabbani ya tufa da jari mai kullu hatifi shine jin murya da halaran Allah kullun yana magana wa muridi yakan karanta masa wannan ayar ta hukurar da duniya ilma ka ce Allah ya kara mu ilimi ka ce Allah ya kara mu ilimi haka aka faɗa wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yake wal ilmu shi ilimi almuta'alliqu bi zatin lahi wanda yake rataye da zatin Allah ilmin ma'arifa kenan la nihayata lahu wa la gayata baya da karshe baya da kuma ka ce ka na cimma manufana ma'ana shi ne gaya domin ka ce ka samu abin da kake nema babu kullum ƙara tafiya kake inda annabawa ma ba su tsaya ba ga shugaban masu tafiya cikin halar Allah na Muhammadu bai tsaya ba kullum shehu ya yake kowane saka tsaya annabi sallallahu alaihi wasallam yana tafiya cikin halaran Allah na miliyoyi na biliyoyin kilomita yake tafiya kowane saka tsaya ina kuma kai wanda ba annabi ba kuma wani wanda kai kana cikin hanyar su Allah ya samu shari'a yace kana sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce inna lillahi rijalan Allah yana da wasu wajiyai man nazar ilayhi sajida aratan duk wanda ya kalle shi a zurta wata irin azuci wanda la ya ba da abadan baya siyasa bayan ta har abada shine ma'ana bare taba zama ranar gobe kiyama bare da mutan wuta ba shi yasa ake son yawan ziyara ko in ka ga fuskan ku bara ka kara ba kullum ne kuma akwai wanda kuma ka dace ne da wata rana daga cikin ranar mutum yace wa fil ibadat al-amadiyya li murid al-arif al-abadiyya ya zo a cikin littafin min ibadat al-amadiyya hakiyan an sai na hatmi jari radlan yana kawo hikaya da kyau jari radlan shawai yace sai ku dole din ya kun ma wuce ya dai a ce mutum yana tare da kewunsa silbalaki a gari daya amma wa yajibu kuma an salasa ayyamin lam yajibu a ce ya kuye kwana uku da ya ce kewun ba kaga shi ana ziyarar dama rashin ziyara kamar da shugura ya faɗa wani wasiƙa ya ce shi ya jawo mu irin wannan yan hakikan shi halaka da suna ziyarar to ne yadda ake ibada yadda ake zama da mutane yadda ake zama da Allah da ladabi to insha Allah hakan da ba zai faru da su Sho Brian ko Jan Sho Brian ce Sho Jan ya ce mamaki ne mu rijiya zamo yana tare da shon ta gari da amma kwana uku yi da je ya yi da shi a ga ake da bukatar mu gyara tafiyoyi kuma shehun kona da ne ko bai da rai ثم إني أسأل الله تبارك وتعالى جد شورا إنا ربك الله تبارك وتعالى متوسلا بجميع مجمع الشؤون نعني توسلي da mataran sa'anoni gaba daya shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo karshen wannan wasiƙa kenan ko sirri da sirrin sa da hadarin shi ina ina da wasiri da hadarin shehu shehu tijani wa mu mutina ne ƙara mana kada ki an yi abu da aiki na Allah ya riko da hannuwan mu wa yusufuna ya tsaye da mu bai yayi a gaban sa وقفتن حادثة أيوة وانك تشيك الشتية وأن يجعلنا مزايرة رداهم كما الله يسمي يوم مزمومون مزعي مبينا نيرتم الله duk wanda Allah ya sa duk wanda ya ga mai yake yake yake yake Allah tare da mu kuma wanda ya zauna da mu shi ma ya zama wasa warda sirri Allah ya sa mu zama mu ne yake sirrin Allah min azalin azal tun daga azalin azali ila abadin abad har ya zuwa abadan abada وينفعنا ينفعنا دمو وينفع جميع الإخوان ينفعنا تلك الأمة بشيء حديث الجاني جل البركة شوف الجاني وبسره جل سرنسا نفعا خالصا أمفاني ونفتك من تتيا آمرا من رايوا باويمو أبا مباين باو باع هر إعلم هر علم جرم أبدا سرمدا أبدا هر أبدا تدمو تاتو وما تجوان نزوا واني ila mustaqar lafiya al ilmiya har ya zuwa madawwaman mu a cikin alal ilmi da mafi daukakan aljanna da ake kira ilmi shi duwa da shi mursali da sallallahu alaihi wasallam a makwabtaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake wa salam aminci da tabbata gare ku min illahi shay alhaji min ayin illahi shay alil hajji alisi shobrai ya yake daga rubutun shine illahi shehu kuma alhaji alisi wata kai da haɗihi da haɗihi ya rubuta da rubutunka a haɗi akiriya da rubutun ƙarshenta wata taɓa a yin kisa da izini shi ma yin kisa ya rubuta da izina ne alhamdulillah ya zira alamu shoyin shi wato godiya ta fata da Allah ubangiji talibai da wannan yake gwada mana cewa yara a ce ba ƙaramin alhairi ake samu da tun da shoyi ya ce dukkan alhairi ya kare cikin ziyara dukkan kuma a hana mutum samun wani abu ya kare kuma cikin rashin yin ziyara don kuma ya kamata mu zama masu ziyara kuma ziyara da na ruhi da kuma na jiki kamar yadda da ga akan ce akan so mutum ya dinga karanta salati fati da yi da ce da niyyar ziyara ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ke so kuma Allah ya yi yawan tafiyar gwada masa manzon Allah a mafarki da yawan in zai kwanta ya karanta ya kwanta da tsarki da Allah a guri mai tsarki kuma in zai kwanta ya karanta jawhara kafa bakwai da yin ziyarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk ana man irin wannan yau ne shine ziyara na wuri ziyara Allah ya yanke tsakaninka da hawa'i ko ala'i abubuwan da suke hawa'i da masu bujurowa wa mutum wanda suke hana shi tafiya cikin tafarkin Allah kaga shi hanyar Allah ana tafiya a cikin ta ne kamar yadda ka sani a samu direba ne wanda aikin sa da fiye da fiye ne to duk sa'in da ya ji canji a cikin motar ya ji ba ta ja sosai zai sa a ran yana zuwa zai kokari ya gama kaniki domin a gyara masa ya fito ne ɗauke da ko ji tana tafiya ne sai ce domin ya canji ya fito cikin lokaci da kuma jiyo cikin lokaci ba a taso daga bayan ba a zo shi ba to haka tafiya ce a cikin halaran Allah kar ka ga mun ga mutum shiga hanyar Allah zo ki da gaskiyar riko da annabi gaskiyar riko da shehu tijani gaskiyar ikhlasi duk abu dan Allah da kuma sallama da gaske sai ya wuce ka dama sun ce ana tsere mutum a hanyar Allah da abu biyu ana tserewa da rigaye kamar ka riga mutum shiga hanyar gaban ba ka tsaya ba ana tserewa kuma da himma za ka iya riga mutum shiga hanyar da zai wuce ka ya wuce ka kuma da himma riko da gaskiyar abun da kuma kiyaye sharuɗa da zama lafiya da kuma kamar da makaranta ne da wannan wasiƙa daga farkon ta har ƙarshe irin falalan da almadi ya shehu zai Allah ya masa alƙawari da shehu zai annabi ya masa amana da kuma yadda aka ce shi kiyaye su kan halitta musamman kuma yan uwa su janawa Allah ya sani shi imani Allah ya sani kuma da mu da wasiƙa na ajiyar da biyu insha Allah wani ajiyar da uku kai da wanda suke ɗaukar karatu su yaɗa sai ji malam Umar Libya sai ji malam Libya sai ji malam a zahar jini sun fi wa Najeriya da nan sai ji malam Mamun Gida Abuja Allah ya kara musu albarka ya tsaya musu shorin ɗan uwa da sai suke yin tsari da masu sauraro Allah ya tsaya mana alfarma mai Allah ya kara musu fahimta zai ya sani Allah ya sallallahu alaihi wa sallam ban a wannan su Allah ba mu gina da mana akwai duniya gaira abokin ɗan uwan mu hali da ke yin shi Muhammad malam zai zo shi Najeriya السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وعلى آله هذه كبيرة ذلك سبحان الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته